ya nan in kun shi kenan to akwai wannan tunanin akwai wannan masu tunanin kuma suna nan suna yada kuma fara tabbatawa a wasu yana kaga tarihi yana maimaita kansa ko to shi sa wanda ya karanta addini duk abin da ake zai rinka ganin shi ne kawai a tafin hannunsa kuma amma tarihi ne lokaci ne za ku yi ku gama su waɗancan wani da suke suna tafi sun gama sun tafi kuma an daina da an daina damuwa ba mu samu ba to kuma na ku zo ku yi na ku lokacin ku ne ku yi ku gama bakin albashi bane ka ci albashi kai ku gama ka rubuta takarda ka hana shikenan ko musulmi ne kai ko ba musulmi ba shikenan akwai lokacin da kuma za a zo sai an yi insha Allah kuma duk waɗannan abubuwan suna faruwa ne fa saboda ku kanku musulmi ba ku rike addinin naku ba da ku rike shi da gaskiya ba wanda ya sai zo muku barazana akan addinin ku tamam ku kama shi ba ku da kanku kuke yakar addinin naku kuke illata shi kuke raunata shi to sai Allah ya ce mai mana
يا أهل الكتاب هل تنقلون منا إلا أن آمنا بالله هل تنقلون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا
na'am
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون
Allah yake cewa kun ya ahlul kitab gaya musu ya Muhammadu ya ku ahlul kitab yahudu da nasara hal tanqimuna minna ba wani abu yasa kuke kiyayya da mu kuke gaba da mu ba kuke fada da mu ba illa an amanna billahi kawai sai dan mun ce mun yi imani da Allah ba haka bane ba shine kawai wai da gaba yahudu da nasara da dukkan wani kafiri baya son musulmi ne kawai dan musulmi ya yi imani da Allah sai kuma ba kai saka nan da imani da Allah ba kai ma da kai imani da ƙarya ba ana kuma sun yi da ne imani da gaskiya ba wani wanda zai hana wani da addininsa kuma ba wani amfani dan kai gaba da ni kai ke yi a inda kai ba kai saka hana da addini na ba to shi ne Allah ya ce wa zai annabi ya ce Allah ya ce wa manzo Allah ya musu ba wani abu sa suke gaba da shi ba ina ce dan yayin imani da ne da Allah wa ma unzila ilaina da kuma abin da aka saukar a gare mu wa ma unzila ila ibrahima ai wa ma unzila min qablu da abin da aka saukar kafin ni kafin zuwa na kenan imani da waɗannan abubuwa shi yasa kuke gaba da ni wa anna aktsarakum fasiqun amma da yawa yawa kuma fasikai ne kuna gaba da mu amma kuma ku fasikai ne to ya za ku zo ku fasikai ne kuma kuna kuna gaba da mu saboda wani imani hal takrahuna minna illa imanana wa fiskukum kuna gaba da mu kuna kin mu saboda mun yi imani ku kuma kuna kan fasikanci ku ne mashaya giya ku ne maciya karnuka maciya alabi ku ne yan fashi ku ne masu zina ko ne maciya riba duk kazantar da kuke duk shi kenan ba komai gani amma ni kuna faɗa da ni dan nayi imani da Allah innakum karihtum imanana wa antum ta'lamuna na amma ta'lamuna annana ala haqq kun kyamaci imanin mu kuna gaba da mu ko ku kun san mu muna kan gaskiya ne saboda ku kun zama fasikai li'annakum fasaktum wa kuntum ala dinikum kuka yi fasikanci kuma kuna kan wannan addinin addinin ku bai hana ku fasikanci ba da hubbin riyasa a hubbin amwal saboda san shugabanci da zai shi da kuma san wato zuci da wato san dukiya to wannan aya ta sauka ne a kamar da Abdullahi dan Abbas yake faɗa manzo Allah ne da ya samu tare Yahudawa irin su Abu Yasir ibn Akhtab da Rafi ibn Abi Rafi suka tambaye shi shi annabi su tambayar sama suke kai Muhammadu yau da me kake imani yace yayi imani ne da Allah ce أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل yace na yi imani da Allah na yi imani da abin da aka saukar gare mu na dukkan littattafai na yi imani da abin da aka saukar wa annabi Ibrahim na yi imani da abin da aka saukar wa annabi Ismail alaihi salatu wassalam har ya ce na yi imani da abin da aka yi aka saukar wa annabi isa yana zuwa yana fadin annabi isa suka ce dakata ƙarya yake wannan mutumin ƙarya yake sai ka wani abu mamaki annabi ne yake gaya wa yahudawa na yi imani da ibrahim na yi imani da isma'il na yi imani da wane ne na yi imani da yana ta lissafo annabawa yana zuwa kan isa sai yahudawa suka ce dakata wannan mutumin maɗareci ne ba mu yarda da annabta annabi isa ba ka duba fa to shi yasa kus- wato kiristoci kiristoci suna kan kuskure ba karami ba wani abun mamaki malam kiristanci fa ba a ma fare shi ba sai bayan annabi musa annabi isa bayan shekara hamsin da shida da barin annabi isa ma da duniya aka kirkiri kiristanci bulus ya kirkire shi sai bai san da wani addini kiristanci ba duk kada wani wani addini da ƙarya kawai a ciki amma ba a gaya musu a gurin ibadunsu da majami'ansu suka yi inkarin an- addini a wato annabtar annabi isa alaihi salatu wassalam ta ce wallahi ma na alamu ahli dinin aqalla habban fid dunya wal akhirati minkum suka ce muhammadu wallahi muna gaya ma in je huda mu ba mu taɓa sanin mutanen da suke kan addinin da ba su da rabo ba irin ku ko musulmi ba wanda bai da rabo a duniya irin irin ku musulmi a duniya ba ku da rabo kuma a lahira ma ba ku da rabo suka ce kuma wala dinan sharran min dinikum kuma babu addini mafi sharrin addini irin addinin musulunci to shine Allah ya saukar da wannan aya din qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna ya ku yahudawa anan kaga ahlul kitab zamu iya fassara shi da yahudi kenan anan a bisa wannan sababin nuzul din da Abdullahi dan Abbas ya faɗa ku yahudawa ba wani abu yasa kuke kyamar mu ba saboda kawai mun yi imani ne da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran annabawa to sai Allah ya ce ne
قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل
sun gama gaba da musulmi ko yana kan gaba da musulmi da ke iya da su ne don sun yi imani da Allah kamar da Allah faɗa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wa ma naqamu illa an aghnahum Allah min fadli ba wani abu ya sa suke ima suke gaba da musulmi ba illa kai da sun yi imani da Allah al-aziz al-hamid ko ba wani abu ya sa suke gaba da musulmi ba suke yin addinin musulunci illa sun ga Allah ya wadata musulmi alhamdulillah Allah ya wadata musulmi daidai gwargwado kun gaya musu tunda kun ce addinin musulunci shine mafi sharrin addini kuma kuka gaya wa mafi alherin annabawa a cikin annabawan Allah annabi a cikin annabawan Allah kun gaya musu hal unabbiukum bi sharrin min zalika masibatan inda Allah gaya musu ya Muhammad in ba ku labari bi sharrin min zalika abin da yafi komai sharri dangane da abin da kuka ambata yani qaulukum lam nara a'la dini aqalla haddan fid dunya wal akhirah abin da yafi sharri dangane da abin da kuka faɗa cewa ba wanda yafi kowa karancin rabo a duniya da lahira irin musulmi kuma babu wanda yake kan addini mafi sharrin addini irin musulmi in ba ku abin da yafi komai sharrin afa unabbiukum bi sharrin min zalikum a wata ayar Allah ya ce annaru Eh, wuta ce Allah ya tanade ta ga waɗanda suka yi kafir مصوبة باق الأبار بشر من ذلك مصوبة عند الله وندي في مثل شر ساكبكو أو جن الله مثل شر ساكبكو أقول الله شيء من لعنه الله وند الله يقين مسا وغضب عليه الله يكشير شيء وأن سوء يقول الإنسان كان shine ghairul maghdubi alaihim wa nadhdallin wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir Allah ya mayar da su birai shine al-qirada jam'i ne na al-qirdu biri kenan wal khanazir jam'i ne na al-khinzir al-khinzir alade kenan sharrin min dalika matuba wanda yafi wannan sharri abin da kuka faɗa su ne ai al'ummar da Allah ya yi tsine musu albarka mallarahu Allah kowa ya sani ku ne Allah ya tsine muku albarka a rayuwar ku aka faɗa a duniya yahudu Allah ya la'ance ku bayan wannan kuma tarihi ya tabbatar an rubuta ju'ila minkum al-qiradata wal khanazir ku ne aka mayar da ku birrika kuma ku ne aka mayar da ku aladu duk inda ka ga biri da wannan duk su ne wannan ma'ruf fi tarih abu ne sananne ka duba wani raddi da Allah ya musu na karya gadon baya bayan sun gama yanka wanda Allah wannan bakar magana a cikin ruwan sanyi annabi ya dafa su ya in ba ku labarin wanda ya fi wannan sharri ba dai kuna ganin namu sharri bane to akwai wanda ya fi namu ga wanda Allah ya tsine musu ba karara ya mayar da su aladu ya mayar da su karnuka ya mayar da su jakuna ya mayar da su birnuka alkirada irin su ashabu sabt mun karanta da ku a isa suratul baqara ashabu sabt wannan wannan masu iya kamun kifi na asabar waɗanda kuma aka mayar da su aladu su ne mutanen annabi isa alaihi salatu wassalam a wani can lokaci an wato daga Ali ibn Abi Talha daga Abdullahi dan Abbas yace al mamsukhin kullun min ashab as-sabt فشبانهم مسخوا القردة ومشايخهم مسخوا الخنازير دون أن أكا canja musu halitta na aka juya su aka ne da su gurin birrika din nan su ne yahudawa a abu sabt kamar da tarihi ya tabbatar wannan wanda suka sha gwagwarmaya da annabi musa alaihi salatu wassalam samarin su matasa duk sai aka ne da su birin rika shi sa da man bawo shi ce biri ya yi kama da mutum ai mutum nan ne ba yahude ne ai ba yahude ne malam ka allahu akbar ka guji saba wa ubangiji ka guji bata allah da suka shiga yankin allah suka shiga gonar ubangiji sai allah ce duk ku zama birin rika aka yi musu aka aka musu jela iskar aka ɓanta su jiro hukun ka tuka mana aka musu duwawu kamar gaushin wuta jajjawu shi biri da duwawunsa ake hango shi daga nesa za ka hango wannan duwawu masifa ce saboda mai saboda sun saba wa annaban Allah sun saba wa dokar Allah tsofaffin cikinsu kuma tunda su tsofaffi ne sai aka musu alfarma aka mai da su aladu alade wa lamba yahudu ne alade kan ko asalin balad alade da yahudu ne haka abdullahi dan abbas ya faɗa mu mun yadda mun yi imani ko wani wani kafiri ne da ya ce wai ya addinin musulunci shine kaza addini ko ya yana zagin addini ko ana rubutu a intanet ana bata addini in ban da wani musulmi ba wani sun zauna ba ta karatu ba ta bincike ba ba sai ka bi ka ɗebo irin wannan tarihi da yana nan a cikin littafansa a rubuce ba ka buga shi da turanci ka buga da hausa ka buga da duk yaran da ake ji ana fahimta ka yada a duniya wani ya fito ya sake yin magana an mai da kuku aladun kuma kun zo kuna yanka kanku kuna cinyewa wa abada tagut kuma ya mai da su masu bautar tagut suna yi wa gunki bauta suka bi shaidan cikin abin da ya raya musu ula'ika sharrin makana waɗannan su ne mafiya sharrin wato matsayi da Allah Ubangiji ya musu sharri kenan wa abin an sawa'i sabil kuma su suka kowa bata daga hanya ta ƙwarai jimali وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به
والله أعلم بما كانوا يكتمون akwai yan uwansu ko munafukai na gida su zo su ci tuwon mu su cuce mu su sha ruwan mu su cuce mu su zauna a masallatan mu su zalunce mu suna tare da mu muna cikin su haka suke ta zama da annabi babu mutanen da suka wahal da manzon Allah irin munafukai ya samu matsala da su a maka ba amma a madina ya sha wahala wa idan ja'ukum shi sharrin munafiki idan suka zo muku sai su ce sun yi imani su ne wanda suke cewa aminu bil ladhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wa quru akhira la lam yarji'un su ce ku imani da abin da aka saukar wa wanda suke imani a farkon rana ku kafirce a ƙarshe haka suke su shiga su fita su shiga su fita dama shigan na ƙarya ne ba shigan gaskiya bane qalu amanna in sun zo wurin annabi sai su ce ya manzo Allah mun yi imani bika wa saddaqnaka fi ma qulta mun gaskata ka mun yi imani da kai da abin da ka faɗa mun gaskata amma suna masu koyi kafirci wa qad dakhalu bil kufri daman da kafircin su ba suka shiga wurin annabi wa hum qad kharaju bihi kuma da suka zo fita da kafircin suka fita yani dakhalu kafirin wa kharaju kafirin sai shiga suna kafirin wa kharaju kafirin suka fita da kafircin su amma dai da baki suna faɗa cewa su sun yi imani da annabi to Allah yana tuna asirin su kenan wallahu a'lamu bima kanu yaktubun Allah ya san abin da suke koyewa sun koyewa annabi sun bayyana cewa su musulmi ne alhali kuma ƙarya suke ba musulmi bane kafirai ne dan annabi ya yarda da su shikenan Allah ya san me kuke koyewa sai mu faru
وترى كثيرا منهم سارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت na'am لبئس ما كانوا يعملون ga sifofinsu wa tara kasiran minhum za ku ga da yawa yawa cikin su irin kamar yahudawa da su munafikin yusari'una fil ismi wal udwan suna gaggawa wajen aikata zaben Allah da zalunci al ism shine al ma'asi al udwan shine al zulm wasu suka ce al ism shine ma katamu min at tawrat laifi din shine abin da suke koyewa na at tawrat al'idwan kuma shine ma zadu fi abinda suka kara a cikin attaura su ɓoye gaskiya cikin attaura sannan kuma su kara ƙarya a cikin attaura misali auna fil ismi wal idwan suna masu gaggawa wajen aikata zalunci da kuma aikata sabon Allah wa aklihim suht ga shege cin rashawa shine aklihim suht cin rashawa cin hanci bribe asalin karban cin hanci asalin karban cin hanci daga yahudawa ne dan musulmin da ya zauna a ofis na gwamnati aka kawo masa takarda ya ce ba zai sa hannu ba sai an bashi dubu kaza to ya shiga layin yahudawa ka ci da yawa ko ka ci kaɗan duk wanda wani ya samu aiki za a bashi ofa ya ce ba za a bayar ba sai an bashi kuɗi dubu kaza dubu kaza ka sani wallahi da kanka ka ɗauki kanka ka tsunduma kanka cikin layin yahudawa wa akilhum as-suht shine al-lisha cin rashawa cin hanci duk abin da ka sani yanzu yau majority abubuwa da ake samu na aiki wallahi sai ka ba da cin hanci ka same shi to ga shi Qur'ani yana muku bayani nabi sama kanu ya'malu tir muni ya tabbata da abin da waɗannan mutane suka kasance suna aikata wa idan soja za ka shiga sai ka bada cin hanci ɗan ɗan sanda za ka shiga sai ka bada cin hanci idan malamin makaranta za ka sai ka bada cin hanci kai yanzu abin ya lalace malamin islamiyya ma an za a ɗauke ka wani gurin sai ka biya aiki a kamfani ne sai ka bada cin hanci aikin local government ne sai ka bada cin hanci aikin state government ne sai ka bada cin hanci gwamnati ne za ta bada kwangila ba za a baka ba sai ka bada cin hanci kujera kake nema ta siyasa ba za a baka kati ba sai ka bada cin hanci menene komai ya zama is totally corrupted komai an yi corrupted din sa Allah lalata shi da rashawa da cin hanci yaya Allah zai muku albarka cikin shugabancin ku yaya Allah zai muku albarka cikin sana'ar ku yaya Allah zai muku albarka cikin rayuwar ku kuna rayuwa da rashawa da cin hanci wani bawan Allah ya zafa wani malami ya ce aka maka Allah akwai abin da ke damuna ce me ke damu ni dai na kasa samun natsuwa da kwanciyar hankali me ya same ka ce wallahi ma na a ofis ina aiki na duka duka albashi na bai wuce dubu goma sha biyar ba amma in Allah ya sa da duk wata a gidana ina yin hidimar dubu ɗari da hamsin da saba'in zuwa ɗari biyu duk wata sai na yi wannan hidimar a iyali daban da wanda nake ajiyewa amma ba albashi na na fi sabili layi bai wuce naira dubu sha biyar ba ya ce to wannan kuɗi malam da nake karɓa ake ta kawo mana nake ci shine in na kwanta da daddare ba na iya bacci ya ce idan na tuno sai in kasa bacci kaga wannan ya lama yake da kishi dan tuno wa kafirin bahu da yawa yawa ma'aikata wallahi ya gaske da yawa yawa kaga mutum yana fantamawa ya canja mota ya gina gida ya auri matan bai gada ma ya zakoki da kuɗin al'umma layi wali bai taɓa damuwa akan wannan naira ɗaya kwabo ɗaya da yake shigo masa ta wata hanya ya same shi ba حسبنا الله ونعم الوكيل فسأل الله
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت نعم لبئس ما كانوا يصنعون
Allah ya ce me yasa ar-rabbaniyuna wal ahbab malaman yahudawa da malaman nasara ba su hana su ba an kaulihim al-ism dangane da faɗan ƙarya da zunubi da suke yi wa aklihim as da cin rashawar da suke yi da cin haram nabi kama kan yasnaun tir da abin da suka kasance suna aikata su da malaman laula din nan za ka iya fassara ta da afala har kuma za ka iya fassara ta da halla laula afala laula halla halla sai ka ce ina ma da lokacin da suke ƙarya ina ma da lokacin da suke karɓar rashawa arrahbaniyuna wal ahbab malaman yahudawa da malaman nasara sun hana su su ne a yawan lokacin ku ne malaman kirista malaman su da kirista ne yasa ba su hana su ba al-ahbar kuma malaman yahudawa kamar da imam al-hasan al-basri ya fassara da haka me yasa malaman yahudawa ba ku hana yahudawa cin hanci da faɗin ƙarya ba me yasa fasto fasto da fada fada ba ku hana 'yan kirista cin hanci ba a wajen ayyukansu ba ku hana su kuma yin ƙarya ba tutur da abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya yi wadarai da wannan aiki sai ya ce وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله نعم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
cikin ɓannar da yahudawa suka ce Allah ke ba da labari wa ƙalifin yahudu ya kun dafi maglula yahudawa suka zagi ubangiji suka tumce shi da yawa ai hannun Allah a ɗaure ki baya ciyarwa yahudawan nan fa kafin Allah ya fara shimfiɗa wa kowa arziki da dukiya a duniya su aka fara shimfiɗa wa arziki da dukiya sai da suka zamanto a duniya aksarun nasi malan wa aksaruhum nahiya su suka fi kowa dukiya da wadata amma yayin da suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala akan lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya mayar da su inda ya mayar da su saboda sun yi ƙarya sai Allah ya kame ni'imar da suke samu shi suka zagi ubangiji suka ce rabin lahi magdola ai Allah marawaci ne yani yadda hu mahbusatun maqbudatun anir rizq Allah baya bada arziki Allah marawaci ne wannan magana ba ta da kyau nasabuhu ila al-bukhl ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira suka danganta wa ubangiji rowa tun Allah ya girmama ya daukaka mafi girman daukaka dangane da abin da suka danganta wa ubangiji an ce wanda ya fara faɗa wannan magana cikin su shine Finhas ibn Azura shi ya gudawa lanatullahi alai shi ya fara faɗin wannan magana amma sauran yahudawa ba su hana shi ba da ya ci gaba da faɗa sai Allah ya haɗa su a cikin hukunci sun yadda ne sai yanzu idan wani yana barna kuka kyale shi ba ku yi magana ba akan barnar da yake yi in na barnaci ya yi barna a cikin al'umma ba a yi masa kya ba to idan Allah ya zo saukar da azaba zai saukar ne gaba ɗaya akan ku don wannan ya nuna kun yadda da barnar da ake shi yasa ba ku yi magana ba wannan mutumin da ya zagi ubangiji ya ce Allah marwaci ne cikin yahudawa duk sai suke shiru suka nuna goyon bayansu to shine kuma Allah sai ta masa hukunci gaba daya a wata riwaya suka ce a a ai ma abin da ake nufi kamar da Hassan Basri ya faɗa ayyadin lahi makfufatun an azabina fa laysa yu'azibuna illa bima taburru bihi qismuhu ko kasamuhu ai hannun Allah a daure yake bai isa yi mana azaba ba ka ji dan Allah duk dai tsiyar ɗaya ce hannun Allah a kame ke bai isa ya yi mana wato wato azaba ba illa bi ma tabiri bihi qasamuhu sai abin da zai warware rantsuwar sa kawai ta hillatul qasam suka ce ai su Allah bai zai musu azaba ba sam sai dai iya daidai gurgurdan abin da iyayensu suka bauta wa wannan dan maraki shine Allah zai musu azaba to amma fassara farko ita ta fi inganci kuma ta fi dacewa cewa sun sifanta Allah da ruwa da yawa yawan malaman tafsiri aka suka faɗa Allah ne da martani in fi'u kaifa yasha gullat aydihim gullat aydihim Allah ce Allah zai kame hannayensu hannayensu ne kamammu ɗaurarru anil khairati su ne ba sa ba da alheri su ne ba sa ba da taimako su ne mayarwata yani aydihim hiya al-maghluwatul mumsika hannayensu ne a ɗaure rikakken hannu wanda baya iya taimakawa kuma za a yi musu azaba da al'aglal a cikin tashin alkiyama a gidan wuta idil al'aglalu fi a anadihim wasalasilu yushabun fil hamimi thumma fil nari yusjarun za a yi musu azaba a ɗaɗɗaure su da sarƙoƙi na wutar jahannama ta wuya a ɗaure su a wuya a ɗaure su ta ƙafa wani irin bima kalu kuma an tsine musu albarka kuma za a yi musu azaba dangane da abin da suka faɗa cikin tsinuwar da aka yi musu ɗin shine aka mayar da su wannan aladu aka mayar da su wannan birrika da cikin laifin da suka yi wa Allah Allah ya mayar da su biri ya mayar da su alade shine wannan zagin ubangijin da yahudawa suka yi شيء يليل بما قالوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة الله يقول مسؤولا كنتي دكاس كنتي دتلوج في الدنيا وفي الآخرة الدنيا وفي الآخرة بالنار أرانا الله لكم إن شاء الله يوم تلي بسوء أقول وتجهنم إن شاء الله بل يداه مبسوطتان بدي عنا أن الله قد بيو أشم فقسكي lalle hana Allah a shimfiɗi suke masu cewa ne yin fiku kai fa ya sa Allah yana ciyarwa inda ya ga dama kuma kowa ya sani da ci da sha gaba dai Allah ne mai bayarwa bakin da suka yi magana suka zagi Allah ma ina ce Allah ne ba su ruwan da suka sha ba Allah ne ba su ba dukiyar da suka rike ba Allah ne ba su ba so ba bukatar ma Allah sai ya yi bayanin ga abin da yake ga abin da yake yi وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا da yawa yawa daga cikinsu abin da aka saukar gare ka na alkur'ani da wahayi yana ƙara musu girman kai yana ƙara musu kafirci duk lokacin da aka saukar da aya sai su kafirce da ita sai kuma aya sai ya sa su ƙara girman kai da nuna faɗi su ja iska a cikin ƙwaƙwalensu wa alkaina bainahum al'adawata wal baghdha Allah ya ce muka jefa gaba da kiyayya a tsakaninsu bane na yahudu da nasara tsakanin yahudu da nasara babu zaman lafiya tsakanin yahudawa su kansu din babu suna ta fada da juna haka yan kiristan kansu ai yanzu mu karanta musu gashi nan mu karanta muku gashi nan annabi yana bayani akan yayi imani da addinin ko yayi imani da annabi isa yahudu suka tsare ta annabi muhammad suka ce annabi isa ɗaya yake ba ya yi addininsa ba akwai tawa'i kungiyoyi a cikin yahudawa ja'alahumullahu ta'ala mukhtalifina fi dinihim mutaghabina wanda ba gidi Allah ya sa suna da sabani a addinin su ga fushi da junansu ila yawmil qiyamah ta ranar tashi alqiyama kullum kokarin su su suke ainihin wato su wato su su su shimfida wa ubangiji sifar da bata dace da shi ba kuma ga kokarin hada fada a duniya Allah ya bada labari sanannen abu ne muku yanzu mun tabbatar a tarihi duk rikicin da ake a duniya nan yahudawa suke kulla shi daga gindinsu ne Allah ce kullama auqadu naran lil harbi afaha Allah tun lokacin da waɗannan mutane suka hura wutar yaki Allah ne yake kashe ta kaga ashe tun a daɗin Yahudawa kullum aikin su ne su rika hura wutar yaki sun hada fada a can sun hada fada a can sun hada fada a can duk kasashen duniya da yanzu kaga ana yaki na musulmi ne da wanda ba na musulmi ba wallahi wallahi Yahudawa ne suke hadawa su hada yakin kuma su sayar musu da makamai su ta kace junansu su haɗa yakin kuma su kai musu taimako saboda wautar da hankalin mutanen duniya su ziga waɗancan su ziga waɗancan su yi kaza su yi kaza su yi kaza kashi nan a tarihi wannan abu sananne kullama auqadu naran lil harb in sun hura wutar yaki sai Allah ya bishe ta al-yahudu afsadu wa khalaqu hukm at-tawrat yahudawa sun yi fasadi littafinsu na attaura din ma sun bata shi Allah tabaraka wa ta'ala ya turo musu bukta nasr albabili suka yi barna bayan shi Allah ya turo musu taitus arzumi suka daɗa yin barna Allah ya tura musu majusawa a kansu suka daɗa barna Allah ya turo musu musulmi kuma kuma yanzu ba su je ne barna ba wasu malamai suka ce duk lokacin da suka hada baki don su yi barna a bayan duniya su lalata addinin na muhammadu ko su hada yan addinin na muhammadu fada sai allah ubangiji ya kashe wutar musulmin ma ba su san da ita ba ana can ana kulle kulle amma sai allah ya kashe wutar in an zo za a yi ta ko ba su sani ba allah ya kammala da ita muna fatan allah duk wutar da suka hura don su jefa mu cikin fada da yaki Allah ka kashe ta ya Allah ka kashe ta kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah Allah ce wa yas'auna fil ardi fasada suna yada barna a bayan kasa su yahudawa yada barna duk fasadi shan giya bayyana tsiraici ba wa dan adam yanci yayi badala yayi abin da ika dama a zagi ubangiji a ci mutuncin addini a yi katin nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zage shi a yi duk abin da za a yi na tsaya fasadi duk yahudu suke goyon baya wallahu la yuhibbu al-mufsidin Allah baya san masu fasadi mabarnata ya Allah mun yi imani mun yadda baka san masu fasadi masu barna kwarai da gaske to sai aya ta karshe malam
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو ولو ولو أن أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم نعم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم حقا منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أن أهل الكتاب دا أتي أهل الكتاب sun yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wattaqau suka ji tsoron Allah suka daina kafirci na kaffarna an sayyi'atihim da mun kankare musu dukkan munanan zunubi da suka aikata wala adkhalnahum jannatin na'im kuma da wallahi za mu shigar da su aljanna ta na'im da sun yi wannan so ofa ce da kadan an ba ku imani da Muhammadu ku daina cutar addinin Allah ku daina yada balla a bayan ƙasa Allah zai yafe muku zunubai la kafarna antum sayyi'ati za mu kankare musu sayyi'at jam'i ne na sayyi'a mummunar aiki wala adkhalnahum jannatin na'im kuma za a shigar da ku aljanna aljanna din ma tana ilmi ba karamar aljanna ba wala annahum aqamu at-taura Allah ya ce da waɗannan mutane sun tsayar da at-taura din ma sun yi aiki da attaura ɗin haƙiƙanin yadda wato attaura ta da tutar na attaura ɗin suka yi aiki da shi wal injil da su ma ɗan kirista sun yi aiki da true bible ɗin da gaskiya linjila ta annabi isa ɗin ta gaskiya wanda yanzu babu ita babu ai annabi isa ai ba bature ba ne ko amma yanzu bible ayar turanci ne ake yi to ku ce a ba ku true bible in true text na bible din da wanda annabi isa ya faɗa da yaren bakin shi a ba ku shi ku ga bambanci yanda aka caccanja abubuwa aka bata su old testament new testament wane ne wane ne waye waye to da su wayan kirista za su yi aiki da injila din ta hakikanin gaskiya ma unzila ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar gare su daga ubangijin shirewa alqur'ani ga garabato ce na ƙarshe shari'in kowa ke shi ne ra'is kutubul anbiya shugaba cikin littattafan annabawa gaba daya wa muhaiminan alai ya zo ya shafe kowane littafi idan an kira qur'ani ba a kiran kowa ba yana a'a to aka rama kallawa sarki ya zo a ce kuma ai ba fadi ya zo sarki ne martaba ya zo a ce ai hakimin kaza ma ya zo wa yake magana ai in sarki ya zo tare ya ga tare ya gama da kamar yanzu gwamna ne in ya riga ya zo wuri in gwamna ne kowa ko ne ciya ba ba duk sai dai su zauna a ƙasa ba Allah kare lafiya kuma ga wani to haka qur'ani idan ya zo zance ya tsaya kuma wannan shine adalci waɗansu sun yi lokacin sun gama a taura lokacin ta ya wuce linjira lokacin ta ya wuce su yadda ibrahim musa lokacin ta ya wuce su yanzu lokacin ne lokacin qur'ani ne yanzu ta yi ɗin nawa ne na muhammadu ne ko ba ka bane amma unzila ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar gare su daga ubangijinsu tabaraka wa ta'ala da sun yi wannan ai da za su ga ni'ima la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wallahi da saboda ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ta saukan musu da sai sun ci ta sama arziki su ci ta ƙasa arziki min fawqihim al-matar Allah zai ta saukan musu da ruwa yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yamdidkum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض حتى الله تبارك وتعالى يجزي باكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يا قوم متاني كن مغفر أبنجنكم كن توبا إذوا بريس يكون السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين الله زي سوكا muku ruwa daga sama shine la akalimin fauki rantar wa yazidkum quwwa ila quwwatikum kuma Allah zai kara muku karfi bisa karfin da da kuke da shi ومن تحت أرجلهم sannan kuma za su ci arziki ta ƙasa gwanda arziki ce gwaiba arziki ne lemo arziki ne ayaba arziki ne gero arziki ne masara arziki ne taliya ma arziki ne kaga an ci sama da ƙasa kenan sha ruwa a ci daɗi kenan kuma su ci shi a halal kuma su mutu Allah ya ba su aljanna minhum ummatun muqtasida ka duba adalcin qur'ani kace amma fa kai kumanta a cikin yahudi da nasara dan akwai al'umma wacce take muqtasida ya karfaci yaushe ma'ana a cikin su akwai mu'minai akwai wanda suka yi imani kuma a cikin su dan akwai masu imanin gaskiya akan attaura ta sun yi imani da gaskiya inda kake ko linjila ta sun yi imani da gaskiya da kake daga cikin su akwai wanda suka yi imani da Abdullahi bin Salam da shi da almajiransa muqtasida ay adila a cikinsu akwai adilai zairu ghaliya ba wanda suke wuce gona da gina iri ba ba kuma wanda suke yan ta'adda ba wa kafirin minhum sa'a ma ya'malu Allah ce amma da yawa yawan su turda abin da suke aikatawa ka duba duk injin can da aka sauke musu sai Allah ce to amma ba a cikin su akwai yan dama dama amma da yawa yawan su mutanen banza ne fasikai ne ba mutanen kirki ba to sai wani sati insha Allah za mu ji me Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sakon da Allah ya bashi abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko ta zuba shi muna neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai dai kwanta a gida kamar doya yana zuwa da ya faɗi sai mace kuma in ya tashi bai sa biya da ake a kan sa wa dole a zuwa da annabi ya ce ka zo banɗaki banɗaki aka rawa kan lawa matattara aljanu ne ya sa manzo Allah ya ce in zaka shiga banɗaki kar ka yadda sai ka yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith aljanun ma wala kala biyu ne akwai mata da maza in zaka shiga banɗaki dan duk inda kazanta take aljanu yana wurin shi yasa duk inda bola take wurin da ake zubar da bola to wurin aljanu ne sai ka nemi tsari da su wurin tara shirgi da tsohon kara ko ɗakuna a gida ɗakuna da ake tara irin datti da ƙazanta da tsofaffin karafunan mota da waye ko matattare su kenan ban ɗaki matattare su kenan ka ga yanzu bature saboda ba addini sai ya sa wani yanzu burgewa ne in ka gina gidanka sai a ba self content ma'ana ga ɗakinka ga ban ɗakinka ga kan gadonka ga ƙofar ban ɗakinka wannan shine cinyewa shine burgewa amma kuma wata kura aljanu ne amma da kaga su ban dakunan su a bayan gida ne shine ai ba shi yace bayan gida kai yace ban daki ne ban daki bayan daki ana yin ban daki ne a bayan daki amma yanzu an dawo da shi ne cikin daki so sai kai addu'a amma yanzu akwai wanda yake jefa kafarsa kurin ban daki baya addu'a wani ya shiga wani daki haka kai daki ya shiga mai gudu da yi bismillah wa bai addu'a bai shiga yana shiga aka tsere shi da bayi au dan ya tsaya ne wani mutum wallahi wani ya mare ni aka dai wata ta ba kowa ina jin ina jin mutanen da suka bashi tafi kenan Allah kiyaye ku yi addu'a addu'a tana da muhimmanci kuma shi dan uwa mu taimaka mai da addu'a Allah ya kubuta da shi Allah ya sani karkar ka fashe na tara da kura ba karkar ka fashe wannan yake Allah ya tafi ka ta ba ta ko sai lafiya Allah ya sa haka amin sun ma'amin da Allah ma na karkar da kun na ba wani kudi na na ba wani kudi na domin ya ajiye mun amma ya kashe na yi masa magana da ya biya ni abona ya ce ba zai bayar ba yace a taimaka mai da addu'a ya ce kudin sun kai wajen naira dubu talatin da shida malam a taimaka min da addu'a don Allah Allah sa ya bani hakina to muna maka addu'a Allah ubangiji ya baka imiyar maka kuma ya murɗe wannan bawa Allah ya dawo maka da hakinka Allah ba shi ikon biyan ka ba shi kadai ba duk wanda yake da wani hakkin sa hannun wani Allah ya biya mashi duk wanda yake da kayan sayarwa yake so a saya Allah ya sayar masa wanda ba shi da lafiya a cikin mu Allah ya ba shi lafiya waɗanda suke neman aure Allah ya aurar da su da mazanmu da matanmu halin da muke ciki a cikin ƙasar nan muna roƙon Allah Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah duk abin da zai firgitar da mu Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah masu tausayi masu jin kai halin da muke ciki na talauci da bukata Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana اللهم انا نعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانه فانها بئست البطانه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته